أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بياك يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna karatu cikin alkur'ani mai girma a suratul baqara ya mun tsaya aya ta ɗari da tamanin da takwas yau za mu shiga insha Allahu aya ta ɗari da tamanin da tara a wannan masallaci namu mai albarka na masjidin nur mun ɗan yi shimfiɗa a taƙaice game da ayar da za mu yi magana a kai yadda suke yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam tambayar da suke so annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu zamiya a kai ko dai suke masa tambaya kamar ta ƴan ƙure to shine Allah ta'ala yake ba su amsa Allah Ta'ala ya ce yas'alunaka anil ahilla bismillah wa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون
Mun kawo hadisi daga Barrawa ibn Azib wanda Imam Bukhari da Muslim suka ruwaito cewa a zamanin jahiliya idan sun je aikin hajji sun dawo sai su sai su ƙi shiga gida ta gaba sai dai su shiga ta babbaya shi ne Allah ta'ala ya gwada musu wannan abin ba musulunci ba ne duk lokacin da za ka shiga gidanka shiga gidanka ta gaba kuma ka yi addu'an da ake in za a shiga gida idan za ka fita da gidanka ka fita ta gaba kuma ka yi addu'an da za a fita ta gida wanda yake yin addu'a in zai fita a gidansa, ko ya addu'a in zai shiga gidansa, Allah yana kare masa gidan daga dukkan musibu da abubuwan da za su iya zama bala'i gare shi. Da aka mu daina sakaci wajen yin addu'o'in shiga da fita a gidajenmu idan za mu shiga ko za mu fita. To, wani al'adar da suke yi a da an daɗe ana yin ta in mutum ya dawo daga aikin haji musa aka bar mana burbudinta sai wanda aka shiga gidanka ba sai ka yi wajen kwana uku wani sai wajen kwana bakwai sai masa rumfa a kofar gida ya zo da ruwan zanzam kamar kofi ɗaya ko boki ɗaya ko wani galan ɗaya sai a zuba a duro sai a cika duron shikenan sai a dinga yi ba ana bawa mutane sai ya kwana uku bai shiga gidansa ba ina jin yanzu an daina wani al'adar To game da tambayar da suke wa Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma suna magana ne akan jinjirin wata. Me yasa jinjirin wata yake fitowa dan siriri da kyar ake ganin sa lokacin da aka aiki wata? Yana dan ƙara girma har ya dan girme ya fito yadda kowa zai iya ganin sa. Har ya dawo rabi har ya cika cif cif idan ya zo kwana sha uku sha hudu sha biyar. daga nan kuma sai ya ci gaba da raguwa ya ƙara dawowa rabi ya siriranci har ya ɓace sai a ce wata ya ƙare sai sabon wata me yasa wata yake wani shi ne tambayar da suka yasa alunaka ya muhammad suna tambayan ka ya muhammad anil ahilla game da jinjirin wata wani ka ce musu yawa maƙi da ai lokaci ne da aka sanya muku da nan za ku gane lokacin ibada azahar da la'asar da magariba da isha lokata suna caccanzawa da haka za ku gane da shi za ku gane sati ya zagayo da ɓacewar wata da dawowa za ku gane yau an kwana gobe an sake tashi za a kirga a ce rana ɗaya har a dawo wata ranar da shi za a dinga kirga shekara har watan azumi ya dawo bayan ya wuce wannan kwanaki da aka ajiye muku da shi ne kuke amfani wajen juyowan damana lokacin da aka ce ana magana a kan lissafin taurari da shi ake lissafin kwanaki da shi ake lissafi in za a yi bulaguro da shi ake fidda hanya in an bata a daji in an ga tauraro kaza ta bangare kaza za a ce eh to nan gabar ne a tun tauraro kaza ta tun kaza nan yamma ne to sai mutane su fidda hanyar da suka bace da hasken nan da ake yi na cikin dare na bayyanar wata mutane suke ganewa lokacin damana ya zo da kuma lokacin ɓacewar damana da shi ake yin lissafi mutane suke gane lokacin da ya kamata su yi shuka akwai lokacin da ake fita kasuwanci a zamanin da ko da rani ko da damana ko lokacin kaka'a ko lokacin bazara duka da wannan watan da kuke tambaya a kansa duka da shi ake ganewa. wa iddatu bisa'ihim da kuma iddan mata shi ma da ake ganewa wasu yamihim da azumin su wa tarihim da lokacin da za a yi sallah duka waɗannan da su ake ganewa Allah ya ba su amsa sai Allah ya ce musu wal hajji magana da ake aka yi muku akan hajji kuma to da shi ma ake gane lokacin hajji ko adafin an kawo ne akan mutane dan a ganewa cewa duka wannan lokacin an fitar da shi sai Allah ce mi laysal birra baya cikin addini game da magana aikin hajji bayan ya atu biyuta min min duhuri ha ku dinga zuwa gida ta babbaya inda ku shiga gidanku bayan aikin hajji ku shiga ta baya wannan ba addini bane wato idan kun dawo daga wurin aikin hajji walakin albirra abinda ake so wanda yake shine biyayya ga Allah a matsayin addini manittaka wanda kuma yake tabbatar da alamar tsoron Allah shine barin yin wannan abu menene zai tabbatar da kun bari wa atul buyuta ku zo gidajen ku min abwabi har ta kofa ma'ana ku shiga a tsaye kuma ta kofa ba sai kun sunkuya ba wattaqullaha Allah yake ku ji tsoron Allah ku bar duk abubuwan da kuke gindayawa na shari'a wanda Allah bai dora muku ba la'allakum tuflihuna la'allakum zan cikin shiryayyu Allah madaukakin sarki ya ba ku dacewa da shirya in kun bar abin da Allah ya hana ku duk lokacin da aka zo wani abu na magudancin baya shari'a idan ta zo ta hana shi to barinsa alama ce ta tsoron Allah kuma idan kuka bar wani abu don Allah to Allah zai ƙara shari'a a gare ku ina fata an gane sai Allah ya ce mu وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين
zaman musulmai da kafirai an fi so a zauna lafiya kada ku shiga haƙƙinsu kada su ma su da haƙƙinku ku gaisa da su ku yi mu'amala da su ta kasuwanci idan suna bin addininsu na gaskiya ko sun yanka za ku iya ci su ma an kun yanka za su ci ya halatta ku aure su bai halatta ku aure su aure ku ba za ku iya zama da su na mutuntaka ku kare wa juna jini da haƙƙi ba za a taɓa juna ba wannan ita ce karantarwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma idan suka tashi hana ku addini ko suka so fitar da ku a guraren addini ko suka zo rushe muku guraren da kuke ibada a ciki kuka yi alƙawura da su na zaman lafiya suka saba wa qatilu fi sabilillahi kada ku ji tsoro ku yi yaƙi saboda kare addinin Allah ba a yaƙi saboda kishin gari wannan sunansa waɗaniya ba a kaki abinan dan ba a yaƙi don kare wani matsayin tattalin arziki da sunan wani abu na zamani da ya zo na ci gaba wannan duka haramun ne wani waɗaniya duka bai halatta ba a musulunci ba a yaƙi saboda ƙabilanci idan aka yi yaƙi saboda ƙabila kaza da ƙabila kaza duk wanda ya mutu bai yi shahada ba idan aka yi yaƙi don kare muhalli na gari ba don kare addinin Allah ba in ka mutu baka yi shahada ba idan aka yi wani yaƙi don wani alamiya wani ci gaban zamani za a kare wani interest to shi ma in aka mutu a nan ba a yi shahada ba wajibi ne mutum ya kiyaye abu ɗaya da ake yaƙi a kansa shine Allah ya ce wa qatilu fi sabilillah za ku iya ba da ranku ne kawai ku fita ku yi jihadi saboda kare addinin Allah don a tabbatar da shaidar musulunci menene manufar jihadi abu na ɗaya yaɗa musulunci a yi jihadi don a yaɗa musulunci ana jihadi don a hana zalunci in wasu sun hana mutane wannan garin musulmi ba zai shige shi ba to haƙƙin sauran musulmai ne su je su yaƙi wannan zaluncin su tabbatar da an bar gurin musulmai suna shiga ana yaƙi saboda kawar da ɓarna idan aka zo aka sanya wata batsalar da take da alaƙa da kafirci wajibi ne musulmi su yi gungu su je su yaƙi wannan abin su ture abin da yake ya saɓawa umarnin Allah da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ko kun fita yaƙi na musulunci ku sani ba a kashe mace ba a zuwa yaƙi a kashe tsoho ba a kama yaro ɗan ƙanƙani a kashe shi in kun ci mutane a yaƙi ko suna faman kashe ku ko kun kama mutum da makami ba kwa bar musula musula shine kuma gunduwa gunduwa a sare kayi a sare hannu a sare kafa a farka ciki a yayyanka hanji a yi gunduwa gunduwa da jikinsa haramu ne musulmi kada ya wannan in kun ci mutane a yaƙi kada ku sare musu bishiyoyinsu da suke amfana da su kamar dibino, kamar ɗorawa, kamar lemo, kamar mangoro, kawai duk ku ku sare musu haramun ne. Wannan duk kara ce ta musulunci saboda a nuna mai musulunci ba ƙeta yake cike da shi ba. Ma ba addini ne da yake kishirwar jinin kowa ba. Sannan mutumin da ya miƙa wuya, ya ɗaga hannu ya ce ya tuba, ba musulunci ba a kashe shi. Kama shi ake a matsayin kaminnin yaƙi a tafi da shi a matsayin an samu ganima. bayan wannan ba a rushe ginin mutane don kuka zo ka cinye su a yaƙi ku rushe gidajensu ku lalata musu guraren ibada a yi ta fitsari da ƙazanta a ciki a yi ta tozarta su wannan duka a yaƙin musulunci bai halatta ba menene manufar yaƙin musulunci ku fitar da makamai in za su iya suka fito da makamai ku yaƙe su in kisa ya kama a wajen jihadi ya halatta in kun kashe su kuna da ladan kun kisan da kuka yi masu in sun kashe ku kuna da ladan shahada amma ba a fitowa gaba da gaba a yi yaƙi raga-raga a mutane irin wannan tsananin rashin tausayin sai yahudawa su kashe yara a makaranta su jefa makami a asibiti su kashe tsofi ba abin da ya dame su su rushe guraren ibada su yi ta alfahari da haka su lalata muku bishiyoyi da gurin tattalin arziki su kai farmaki rijiyoyinku na mayi domin su talauta ku su gurgunta muku su tara muku matasa duk su yanke musu hannu ko duk su yanke musu ƙafa ba za su kashe su ba amma sun musu musularabi domin suna da rai to wannan ya saba da yakin musulunci Allah da duk yakin da ba na addini ba. To sai daga mutane sun koma daji suna ta'addanci, su kashe jariri, su kashe uwa saboda ɗanta ya dame su da kuka. Su yi fasikanci da mata in sun kama su, wallahi duk wannan ya saba wa addinin musulunci. Ko a yaƙe su, ko a gagara yaƙansu, Allah ba zai basu wasu ya halakar da su. Allah baya bari a tozartar da bayinsa, a ci zalinsu, wulakantar da su ba da nufin kira na jihadi ba don zalunci da fin ƙarfi da walakanta masu imani wallahi Allah sai ya tozarta su ko annoba ta fada musu ko fada ya fada bata a tsakaninsu su yaki junansu ko kuma Allah ya kawo musu wanda ya fi su ƙarfin iko ya halaka su ko a junansu wanda ya fi wani sharri ya kwaci kayan wani ko ya halakar da wani amma ba a tozarta al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ci nasara to in dai yaƙi ne na addini iya abin da Allah ya ce a yi ukurjuhun ku fitar da su min haisu ukurjuhun kamar da suka fitar da ku idan sun ce dole sai kun bar wani wuri to kuma ku zo ku ce sai sun bari babu dalilin da yasa za su bari za ku bar su me wannan nassi yake gwada muku musulunci babu wani tsoro a ciki kaga mutum yana tsoro fa ba alamar mumini bane tsoron na menene ne ba wani tsoro da za ta ci rai guda ɗaya ne ran da ya kare wallahi sai ka tafi babu wanda ran da ya kare zai kara kwana ko akwai kawai kai imani da Allah in mutum yana ba wa mutane tsoro to kar ya baka tsoro idan ba tsoro ne na addini ba dan adam yana iya wa dan adam kurjini amma kada tsoron sa yasa kana iya sabawa Allah saboda tsoron sa ba wani tsoro da zaka ji na mutum sai dai ka karanta masa amma tsoro irin wanda Allah ake yi wa Allah shi kadai ba a yi wa mutane hasali ma Allah ya ce wala ta kawo hum ku ji kada ku ji tsoron su ku ji tsoro na wala ta shauhum fa shauhi amma akwai kaufu dabi'ina akwai tsoro na dabi'a wanda in mutum yayi babu laifi kamar kura yanzu ta shigo masallacin nan kaga ba kowa ne zai tsaya ba sai jarumin gaske haka ne yanzu mata ne nan sai ce duk yawan mun nan gari mun cika masallacin ina ka dangare zai shigo mata ne sai maza su haka ne amma yanzu mun maza inda zaka zubo ka dangare hamsin ma akwai mai fita a tattaka su kawai za a yi komi eh wani ce insha Allah to wannan kawo dabi'i ne ba komi idan ka ji wani ihu ka tsorita ko an harba bindiga ka tsorita ko duhun dare ya tsorita ka ko namun daji ya tsorita ka ko wani ya lurɗa gidanka ya tsorita ka wannan tsoron babu laifi a kansa amma tsoro a hanyar Allah haramu ne juyawa ka gudu fa idan ana jihadi tawalli yau zahab yana cikin sabul mubiqat yana cikin manyan manyan zunubai wallahi ba gudu ba ja da baya ko a mutu ko a rai shikenan in dai magana ta Allah ce babu wani tsoro da za a ci amma an ce kada ku gudu an ce kada ku ji tsoro sai Allah ce wal fitnatu ashaddu min al qatl amma kafirci ya fi muni a kayan yaƙi bar mutane akan shirka wallahi ya fi yaƙi ya fi yaƙi muni tare suna zuwa gurin boka suna shirka da Allah suna zuwa gurin masu sihiri suna rusa imaninsu wallahi shine fitina anan da aka ce a shirku minin wato shirkar da za ta kasance daga cikinsu ko ana bauta wa gumaka maimakon wani Allah ko kuma wani na girmama wani kamar yadda yake girmama Allah har ya nuna wani ya ce wannan ma zai iya zama Allah wancan ma zai iya zama Allah wancan ma zai in an jima sai ce shi ma zai iya zama Allah ba ana yi ba wallahi shirka fitnatu Allah ya ce wannan shirkan ashaddu min al-qatl ya ce wannan kisan wato muni a gurin Allah mai albarka da ɗaukaka. Allah ya ce,
وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين Waƙatilu fi sabilillahi ai da muka karanta sama Allah ya ce ku yaƙi saboda Allah. Allazina yuqatilunakum ku yaƙi waɗanda suka yaƙe ku. Musulmi baya zuwa tsokala, cewa mu je mu tsokalo suwari, mu ga yadda za ta kaya. musulmi baya wani shi musulmi sai an zo an taɓa addininsa yake yaƙi wala ta'tadu idan kuma kun samu dama a kansu to kada ku ƙetare iyaka shine duk wa'annan abubuwan da muka lissafa kada ka yi su inna Allah la yuhibbul mu'tadin Allah baya son masu ƙetare iyaka zo ku kashe musu mata ku sare musu dabilai ku rushe musu gidaje ku kashe musu mata ku yi gunduwa gunduwa da su ku lalata musu tattalin arziki Allah ya ce kada ku yi wannan dan kun samu dama a kansu wa qatilu kun ku yaƙe su har su kin duk inda kuka same su in dai sun tako yaƙin to kawai duk inda kuka suka gudu ku bi su eh kuma ku fitar da su a duk inda kuka fitar da su shi ne jonin ayar da na tsallake ɗazu na zo na samu haka ne eh ku fitar da su a duk inda suka fitar da ku wal fitnatu ashaddu min al kufr wa min al min al qatl wato shi kafircin ko shirka ya fi yaƙin muni wala tuqatilunahum kada ku yaƙe su inda al-masjid al-harami a masallacin Allah mai alfarma kun ga a makka ba a yaƙi shi makka ummul qur'ani babban gari ne shi ne makka ita ce uwar birane makka ba a tsintuwa idan ka ga abu ga tsallake in ka kuskura ka ɗauki tsintuwa a makka ka gama kanka da aiki don sai ka yi shela ka nemi shi sannan makka ba a ciran ko da reshe ba za ka sara ba ba za ka kashe kuda ba ba za ka kashe sauro ba ba za ka kashe komai ba in ga za ga baraye ta ko ina suna yawo ba za ka yi ba makka ba a farauta haramun ne duka Allah ya hana ba a son a yi wani abu na zalunci tsakanin mutane a makka alkur'ani Allah ya ce idan ka yi nufin sako a makka ko baka aikata ba sai an rubuta ma alai yanzu a nan garin in kai niyan sako sai baka aikata ba sai a kyale ka sai ba a rubuta maka ladan fasawa amma maka idan kai niyan sako za ka ɗan saci kuɗin wani ko wani zai je ya fasikanci ko wani zai je ya shaye shaye to in dai ya yi niyan zai yi ko ya fasa sai an rubuta mara laifi in kuma ya aikata sai an rubuta masa alhaki minti biyu kuma duk wanda ya kawo yaƙi makka sai Allah ya tare wa garin yaƙi to in dai a ɗakin Allah ne mai alfarma to kada ku tada hayaniya ku ce za ku yaƙi da su amma faktuluhum amma fa ku yaƙe su idan sun taɓa ku ko da a cikin ɗakin kaba ne in su suka kawo yaƙi suka ce to bari ayan hana yaƙi a ɗakin kaba ko bari mu bi ta sarar su a ɗakin kaba to ba za ku gyale su ba me dalili musulunci ko wa alaka ce marhanci sam ba wanda ya isa ya zo ce zai rushe muku masallaci ko zuba ido ku ta rushe mu daga ƙasar a ce abin da Allah ya yi haka ne ko kazalika Allah ya ce haka nan shi wannan yaƙi jaza'ul kafirina shine sakamakon kafirai fitar da su nan da za ku yi da yakan su da za ku yi da sauran abubuwan da Allah ya ce ku yi musu idan sun taba ku na koran su a gari na cinye su a yaƙi na koran su a duk inda kuka gan su na yakan su idan sun yaƙe ku ko da a cikin harami ne Allah ne ya ba ku wannan umarni ce shine matsayin da ya fi dacewa da su an gane ko na'am فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين
Allah ya ce fa'ilin da hau amma idan suka hannu wato su kafirai din wa aslamu suka mika wuya suka ce don Allah yanzu a yi haƙuri mu zauna lafiya manyan cikinsu suka zo suka samu manyan ku suka ce a bar wannan maganan yaƙi ku fi addinin ku ma mai namu ku ja gefe mu ja gefe mu zauna lafiya babu kashe juna to Allah ya ce fa inna Allah gahurun Allah mai gafara ne lahum a gare su rahimun kuma Allah mai rahama ne in musulunta suka yi sun shiga cikin gafarar Allah in ba musulunta suka yi ba za a bar su gaba da addinin su ana zaune da su lafiya an gane kai tsaye abin da wannan yake karantar da mu kar ka ɗauki wata gaba da fitina tsakaninka da kafu kana iya sayan kayansa ya sayi kayanka za ku iya zaman lafiya ku yi makwabtaka amma lokacin da ya nuna addinin ka ba shi da daraja to ka nuna nasa ya fi naka nasa ya fi naka rashin daraja lokacin da zai wulakanta addininka to ka nuna masa cewa addininsa ya fi wulakanta a wurinka akan nasa amma in ya nemi a zauna lafiya in ma ya hannu daga kafirci ya dawo musulunci ya yi abin da ake so idan ya hannu daga tsokala da taɓo ka a yaƙi ya yi abin da yake so ya yi abin da ake so sai a zauna lafiya amma wa ƙatiluhu a tsarin zamantakewar musulmai da kafirai da suka tsokalo musulmai ku ci gaba da yaƙansu hatta la ta kuna fitnatin har sai ya zama babu wani sauran gumaka da shirka dai sun yi wani gumaka ne da wuraren tsafe-tsafe da wuraren kafirci duk ku ku rushe su kafin mayaƙi ya kare kar ba ku iyale su ku na dina lillah kuma ku tsaye da addini ga Allah ku yi jihadi ku yi wa'azi ku yi faɗakarwa ku tashi ku yi don shi wa'azi shi ma jihadi a tashi daga gari kaza zuwa gari kaza a je a yi wa'azi a musuluntar da mutane jihadi ne kada ka ɗauka cewa to ai yanzu jihadi ya ƙare a'a su mata jihadin su aikin haji aka manzo Allah ce ko jihadin laqi talafi jihadin da ba yaki a ciki shine mace ta dage ta je ta aikin haji jihadin maza kuma wani bangare na jihadi shine mutum ya je ya wa'azi ko aya ɗaya ka sani kar ka zauna baka nasiha baka wa'azi baka faɗakarwa baka gargadin jama'a in baka yi a can baka yi a can in baka yi a can baka yi a can ko kuma ana yi ka je ka zauna ka ji ko kai ma ka faɗakar To in kuma na jihadin ne to kada ku bar su ku ci gaba da yi. Ya zama addini an tsaye da shi na Allah ne. Fa'inin ta hau idan suka hannu an shirki daga Allah wato daga shirka. Wala ta ta du alaihim wato kada ku ƙetare musu iyaka. Ana ana ana nuna cewa fala udwana illa alal zalimin babu wato ƙetare iyaka sai ga mutane azzalimai. waɗanda suka zalunci kansu cikinsu kada ku kyale su su kadai ake iya ƙetarewa iyaka a yi musu abin da bai kamata ba ko kuma ku musulmai ku sani fa ba mai ƙetare iyaka a cikin ku kuma sai azzalimi da ka karka zalunci waɗansu don kun samu dama a kansu musulunci addini ne na daidaito addini ne na adalci addini ne da yake so kowa a tsaya masa inda Allah ya ce a tsaya an gane na'am الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين الشهر الحرام بالشهر الحرام wato wata mai alfarma daidai yake da wata mai alfarma walhurumat wannan hari da aka yi muku na yaƙi wato kisasun za ku iya ramko a cikinsu me ake nufi a nan da an ce da zulhajji da zulkada da zulhajji da muharram da rajab an hana yaƙi da aka ce an hana yaƙi me su aka ce a shirin hurum watanni ne masu alfarma ya suka ce to su musulmai duk abin da aka hana su ba sa yi za ka mu bari sai watannin nan masu alfarma sun zo sai mu dinga bi muna musu ɗauke da ɗaya mu je can mu far musu mu tsallaka can mu far musu mu musguna musu a can mu takala addinin su a can mu musu a can me yasa an hana su yaƙi a watanni masu alfarma insha Allah ya ce musu a ai wata mai alfarman daidai yake da wata mai alfarma rumat din hana kun da aka yi A'a kuma wajibi ne ku tsayawa musulunci ku ɗauki fansa a lokacin da suka taɓa ku ko da a cikin watanni ne masu alfarma. An gane ko? Da aka yanzu duk shekara idan kafiri ya zo ya taɓa musulunci to ba za a kyale shi ba. Famane ita da alaikum. Duk wanda ya ƙetare iyaka akan ku bil kitali da yaƙi. Fil harami ne a makka ne awul ihram ko kuma a cikin watanni masu alfarma ne fa atadu alayhi kawai shi kuma ku yi ta'addanci akan shi ma'ana ku fada mishi bi misli ma atada alaikum kamar yadda ya auka muku ko ya ƙetare iyaka akan ma wattaqullaha Allah yana ƙara tunawa musulmai ku ji tsoron Allah wa'lamu ku sani annallaha ma'al muttaqina Allah yana tare da mutane masu takawa da haka kada ba su auka muku ba ku yada jita-jita ku auka musu kada sun auka muku kuma ku wuce musu iyaka kada ku kulla musu cewa ai sun yi mana kaza to shi kenan a cikin watanni masu alfarma mu zuga mutane cewa a watanni masu alfarma ba su bar mu ba kun san a wannan wata yau muna nawa ga wata sha to kamar ranar yau din nan sha bakwai ga watan ramadana aka yakin maza haka kafirai ba sa dagawa mutane sha bakwai ga watan ramadana mutum ɗari uku da wani abu suka fito wajen mutum dubu suka fito musu amma Allah bai bar su bai ba su nasara a kansu dan ka gane kankantar mutane in imanin su yana da yawa Allah yana ba su nasara eh dan mutum ɗari uku da wani abu ne rundunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su ko sun fito adadi mai yawa da mummunan abin da dinsu kuma Allah ya taimaka aka ci nasara a kansu to Allah ta'ala yake ku ji tsoron Allah kada ku ƙetare iyaka ko da a wajen jihadi kada ku yi kun ƙarfi ko kun samu dama kada ku musguna kada ku yi abin da ba a so na'am وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين
Sai Allah ya mana magana akan wani jihadin wanda ba na yaki ba. Wannan jihadin zuci ne wanda ya shafi kowa a kanmu nan, tun daga wancan zamanin har zuwa yanzu. Ka yaƙi zuciyarka, ka yi aikin alheri, kada ka rena kanka sai ka daure. In ba haka ba, shaidan ya dinga riya maka alkawarin talauci, don a shaidanu ya idukumul baƙara wa ya amurkum bil fahasha shedan zai dinga cewa wallahi baka da shi wallahi baka da shi amma ranan da wani abun shedanci ya taso sai ka ya zuga ka sai ka fito da dukiya sai ka yi in wajen bajinta ne in wajen gwaninta ne in wajen riya ne in wajen da ba za a samu lada ba ne in wajen da ba ka so a gagazawar ka ne to sai ka yi amma in an zo maganar dan Allah sai ka kasa bayarwa aikin Allah wani yace sai a hankali ko amma kuma gashi ana son kayan Allah To wannan ayar sai ta zo ta gwada mana cewa duk da wahalar da jihadi yake da shi ba, nasara yadda rayi don aje a tara addinin Allah, ba da dukiyar da take aljihunka ita ma jihadi ce, wa'azi shi ma jihadi ne, zuwa gurin wa'azi jihadi ne, ba da sadaka don a gina addini jihadi ne, ina fata an gane. Eh, kada ka ɗauka cewa a jihadi sai da takobi sai da bindiga sai da mashi sai da kibiya sai da barandami sai da gatari sai da wani abin nan eh, tsitaka sai da a kudin aljihun kama ana jihadi da shi da nairarka da dalarka da pound ɗinka da dinar ɗinka da saifa ɗinka shi ma za a yi jihadi da shi ka fitar kai jihadi inda kana da wannan zuciyar ba yanzu ba ma zuwa yaƙi ba to fito kai aikin Allah da dukiyar kan Allah Allah ya ce wa an fi fi sabilillah ku dinga ciyarwa a hanyar Allah ai da'atan da da'a aljihadu in da a tafi jihadi ku sayawa mutane kayan jihadi ku sai dawakai ku sai makamai ku bayar a in ba za a yi ba fa za a tafi wajen wa'azi ka ba da mota aje ko ka ba da kuɗin man mota aje ko ka faɗa aje da kai duk ba kayan jihadi ba a za a gina masallaci ka ba da kuɗi a yi in ba za ka iya ba sa ƙarfin ka a yi duk aikin alheri da aka taso in ƙarfi zai yi shiga a yi in rayin ka za ka bayar bayar wa Allah in dukiyar ka za ka bayar bai wa Allah amma an fiɗo yana nufin ciyarwa kowa da wanda ya fi ta iya ƙoƙarin ka ga cewa lalle ka ciyar da wanda ka fi yanzu daga ɗaya ga watan azumi zuwa sha bakwai ga watan azumi kowa ya koma gadonsa ya kwanta ga mutum nawa ya ciyar ko kana da mata ko baka da mata ko kai saurayi ne mara aure ko kai mai aure ne mutum nawa ka ciyar in baka ciyar da ko ɗaya ba to muna da sauran kwanaki goma sha uku sha biyu haka ne to yi kokari ka ga a cikin waɗannan kwanakin ba ran da baka yi amfani da damar ka ciyar da wani ba ba wani kyauta shi musulunci ko shakin tawa saboda tsabar rashin ba da sadaka yana rashin ba da sadaka yana iya sa mutum ya zama cikin yan wuta sai a ce ita inna rawalau mushrikitan ko da tsagin dibino ne ka tsira daga zama a cikin yan wuta marowata marowaci mara shiga aljanna annabi yake kasalatani la ishtami alayhi al-um halaye guda biyu mumini ba shi da su ɗaya so ilkul mummunan hali kowa ya zauna da shi ba ya jin daɗin zama da shi wani malami ya gwada mana da dabara ya za ka gane kai mummunan hali ne yace kamar a buɗe gidan rediyo nan gidan rediyon gamawa duk nan sai ko mu a gidansa sai kama rediyo yana ji sai sai rediyo ke yi ya ce wa gidan rediyo ne ya ɓaci ko rediyon ka ne ya ɓaci eh to in kana faɗa da mutane da yawa kai ne wata rikin kai kaɗai za ka yi wa kanka mutum nawa ne baka shiri da su ɗan uwanka makwabtanka abokananka danginka in dai baka shiri da mutane da yawa kowa ma kun yi faɗa ni wani ai bana mara magana wani ai ni ba ruwana da shi wani ai ni mun bata wa to rediyon sa ne ba shi eh kar ma ya rubu da shi rediyon sa ne ba shi annabi yace mummunan hali na ƙananan maganganu na gulma na mita na annamimanci na haɗa wuri tsagiranci cin mutuncin mutane matawa da jama'a so ilkul ne mumini ba mumini bane wannan kar ka haɗa abota da shi ba shi da albarkar rayuwa abu na biyu annabi ya ce ni wal bukul da rowa inan ne rowa da ko riga ba zai dinka wa kansa ba abinci mai kyau ba zai ci ba sai kuna cin shinkafa da nama sai ci a kai ni tuwo ma ishe kuma da ganga yake ko bai ishe shi ba baka baya san kansa ma tukura ina zai kula iyalansa ina zai kula ƴaƴansa ina zai kula makwabta ina zai kula dangi ina zai kula iyayensa wallahi rowa mummunar dabi'a ce wannan maganar a kanta za a yi za a gwada ma daidai take da jihadi ya ne mai girma in Allah ya bai jarrabe ka da rowa ba wallahi ba za ka san bayarwa da wuya ba in Allah ya jarrabi mutum da baƙin hali da rowa ko ko mahaifiyarsa ba iya taimako ta ga ga biya baci ko kuma ga kaman jinya ba zai gane ba sai dai ba wani naira dubu goma ta yi magana mahaifiyarsa ya aika mata dubu daya zai iya ba shi ne ake gwada wannan abin ku yage shi an jono shi da jihadi don a gwada ba ba karamin magana ba ne Allah ce wala talqu aydikum kada ku jefa kawunan ku ila tahalluka zuwa ga halaka ay al insak shine kamewa an tanfi'i gaba da ciyarwa kame dukiyar ki ka dukiyar ka ka ciyar da kowa halaka ne waye ya faɗa Allah kada ku jefa kanku zuwa halaka da ruwa mutumin da yake rawa tun yana ɗan ƙanƙani in ya girma za a yi da shi tun yana yaro yana da ɗarnago in ji bahaushe ko wanda ke hausar ƙasar nan ne ƙanƙamo matsan hannu tauri rowa nauyin hannu eh hannun yan dambe Allah ya sauke wallahi duka wannan ba ba shi musulunci addini na dattako na mutuntaka na karimci na yalwar zuciya na alheri na bayarwa. Wani ya zo ya kama ridaɗin manzon Allah gyautarsa ya shaƙe sai da ya shata a jikinsa. Ya ce in dukiyar bai ne ba ta mahaifinka ko ta mahaifiyarka ba ne ka ɗauka ka bamu. Sai na ce ku ɗauka ku bashi. Da ya gangaro daga dutse sai ce kai ku je gundan Abdullahi baya yana kyauta baya tsoron talauci. Annabi sallallahu alaihi wasallam fa da ya je wajen hadaya sai da yanka raƙumi ɗari. ya yanka sittin da hannunsa ya ce ku zo ku yanka arba'in ɗin ya raba nama yanzu alayya mutum nawa ne duk alfaharinsa zai yanka rakumi goma waye ma ka taɓa ga ya yanka rago goma rago sha biyar shi ɗaya kuma ya halatta wani ya gwada mana bana a ya kai daurewa ne a yi kada mutum duk abin da za ka yi a duniya kada ka zama mai kankamu in kana da yalwar kirji in za ka bayar din ma da yawa za ka bayar idan Allah ya taimake ka da kyauta da bayarwa kana bayarwa wallahi nishaɗin ka ya fi maka ran da baka da abin da za ka bayar ka fi zama cikin damuwa to jefa kai a cikin halaka shine al'imsak kamewa ka riƙe hannunka ka matse tattalin arzikinka ka ibawa kowa komi anin nafakata a wajen cewa fil jihadi ko kuma ka kiba wa kowa komi wa ahsinu Allah ya ce in za ku bayar din ku kyautata domin abinda alkur'ani ya ce kar ka dinga bada abin da in kai za a bawa kafin ka karba illa an takbidu fi sai ka rinsa idanu in za ka ba da riga sai ka yi lodo da ita ta yi ƙarangiya ka kasa cirewa sai ka ba wani ko in ka sa ka zauna tana yagewa sai ka ba wani sai zanenta ya ciccire sai ka ba wani ai ba abin alfahari bane ka ce wannan hular shekarar ta ashirin to me kake jira da ita in ba ka da alheri Allah yana ɗeba albarkar rayuwarka ba wani taimakon da za ka samu na Allah Allah baya hana mai bayarwa ita duki aka bar ɗore ne a kanka sauke ka bayar Allah ya ƙara cika ta maka ita in ka ki bayarwa tana nan a ɗore a kanka ita dukiya kuma musamman kuɗi kamar ƙanƙara ne dunkule a hannunka in ka ilasa ka ƙi bawa kowa za ta darki ka nemi ina ta shiga ka rasa ka je ka dake ƙanƙara kai awa guda ka gani ka sha sanyi ta ta ta narke ina ka je oho kai baka lasa ba kai ka ba wani Allah sa ba to haka dukiya take yanzu da za a baka naira dubu ɗari kana ta matsa daga nan zuwa ramadana ka iya wa kowa ka kai ta nan ka ɓoye ka kai ta nan ka ɓoye daga nan zuwa shekara sai ka neme ta ka rasa kai da kanka za ka fitar wata ranka sai goro wata rana ka fitar ka share ki wata ran ka fitar ka je bulaguro wata ran ka fitar ka yi wani aka dai da hakan nan dai sai ta ƙare dai inda dukiya ce in kana so Allah biyar ma gurbuta to kai to a in kun tashi bayarwa da Allah ku kyautata kar ku zo ku tara mutum dubu ɗari ku mutum ɗari ku ba su dubu ɗari sai raba mu nawa nawa so mi amfani kowa ya tashi ya tafi a talaka amma da ka kira mutum ɗaya ka ba shi dubu ɗari ka ga shi ma ya tashi zai canja tafiya so ai a nan wani ka bai dubu ɗari wallahi sai ya canja tafiya yadda ya zo ba haka zai koma ba ai dukiya tana da tasiri eh tana da tasiri amma mutum mutum ne wani ba abin da zai ji eh amma wani wa asinu Allah ya ce ku kyautata inna Allah yuhibbul muhsinina lalle Allah madaukakin sarki yana son masu kyautatawa haka ne ina ga sai mu bari a nan gobe mu shiga magana akan aikin hajji wa ilmu hajja wal umrata lillah wa sai gaba daya mu yi magana eh akwai lokaci da mu ci gaba malam بسم الله بسم الله وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحسرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي مهله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب
Allah ta'ala ya ce wa atimmul hajja wal umrata lillah ku cika hajjin ku da umrar ku saboda Allah yadda ake cika aikin hajji shine hajji yana farawa daga ranar takwas ga wata alhazai za su fita ranar tarwiya su je su mina a mina a nan za a je a wuni a kwana ranar tara ga wata sai a fita zuwa arfa a filin arfa za a je cin da wuri ba za a fara tsayuwar arfa ba sai an haɗa azahar da la'asar akwai wani wuri namira a nan masallaci yake a nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya ya haɗa azahar da la'asar tukun ya gangara ya shiga filin arfa daga bayan sallar la'asar a filin arfa har zuwa magariba ana so mutum ya tsaya ya addu'o'i na alheri har zuwa faduwar rana bayan rana ta faɗi sai a fito daga mina sai a dawo muzdalifa muzdalifa fili ne babu gine-gine ko kaɗan in kaga gini sai dai banɗaki sai masallaci na mash'aril haram a nan za a zauna a huta a yi kwana ba a yin magariba da isha a arfa a nan muzdalifa a nan za a yi magariba da isha annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kwanta ya bacci sai gari ya waye hasken gari wayewar gari ya fara bayyana sai ka juya sai ka fuskanci alƙibla sai ka yi addu'o'i daga nan sai a kama hanya da kafa daga nan ba a samun motoci za a taka kamar kilomita hudu ko biyar da kafa sai a taho jamara shi ne gurin da ake jifan jamra bahaushe yana cewa jifan shedan sai a zo a yi jifa wuraren jamra guda uku ne ɗaya biyu uku to za a tsallake na ɗayan a ranar goma ga wata ba za a jefe shi ba za a tsallake na biyu ba za a jefe shi ba sai a je a jifa da uku bayan an yi jifan jamra to sai a wuce zuwa garin makka daga wurin zuwa makka bai fi kilomita bakwai ko takwas ba ana iya shiga mota sannan akwai rumfa wadda mutum zai iya wucewa ya tafi da kafa ya ciwo wancan biyar din in zai iya ya ƙara wannan bakwai ko takwas din ya shiga garin makka in an je makka sai a wuce sai a ji a yi ɗawafi a zaga ɗakin allah sau bakwai wannan ɗawafin na wajibi ne sunansa ɗawafin ifada ko ɗawafin ziyara ko kuma ɗawafi na rukunin aikin hajji idan mutum ya rasa wannan ɗawafi na ranar goma ga wata ya zama har ya dawo bai yi shi ba to ba shi da aikin hajji amma wanda yake da laruri bai samu ya yi shi a ranar ba ya halatta ya jinkirta sai an gama zaman kwanakin mina ya dawo ya yi shi kafin zulhajji ta ƙare idan ya samu ya yi dawafi a ranar sai wuce sai je sa'ayi sa'ayi shine tafiya tsakanin safa da maro guda bakwai in ya gama ya fito sai ya yi aski daga nan sai ya cire kayansa to dama ya ba da kuɗinsa na hadaya in an mara hadaya a ranar ya yi in ba a mara hadaya ba a washe gari sai a yi masa hadaya to daga nan zai koma wancan minan sai ya zauna a ranar sha ɗaya ga wata zai taso daga mina ya zo ya sake jifa to a ranar zai jefi na ɗaya guda bakwai zai jefi na biyu guda bakwai zai jefi na uku guda bakwai sai dawo mina sai ƙara kwana ran sha biyu ga wata sai ya koma ya sake ya jefi guda ɗaya ya jefi guda biyu ya jefi guda uku to daga ranar idan yana so sai ya dawo makka ya gama aikin hajji amma idan yana so zai koma ya sake kwana ya na goma sha uku. Wanda ya tsaya a kwana goma sha biyu a Alƙur'ani Allah ya ce fala isma alaihi babu komai a kansa hajjinsa ya yi. Amma wanda ya ƙara ya na kwana uku na sha uku to alama ce ta ƙarin tsoron Allah da neman lada a gare shi Allah kuma zai ba shi lada. Daga nan ya gama aikin hajji sai ya jira dawowa gida. Amma ita umra wa tummul hajji wal umrata lillah. ita umra daga mulikaci dama an ka fara zuwa madina za ka je zulhulaifa yanzu ana ce wurin abiyar ali kilomita goma sha biyar ne daga asalin cikin garin madina a wurin ake so ka zo ka yi wanka ka cire tufafinka sai ka ɗaura harami idan ka fito ka zauna a cikin akan mota manzo Allah ya zauna akan raƙumarsa kasuwa sai ce Allahumma labbaika umratan daga nan kayan miyan yin umra yau din nan alhazanmu na nan wanda na rike masu karatu yau suka bar muzdalifa yanzu aka suna hanya ai suka bar miƙaci yanzu aka suna hanya zuwa makka Allah kai su lafiya daga nan za a kama hanya daga madina zuwa makka in an je makka an je masaukiyan ajiye kaya sai a zo kaba ita kaba in an zo dawafi ake yi bayan an yi dawafi sai a yi sa'ayi in an yi sa'ayi sai a yi aski daga nan an gama umra a yau ɗin za su kare umra da sun je sun yi dawafi sun yi sa'ayi sun yi aski sun cire harami sun gama umra to wannan abubuwan da aka faɗa a cika su shi haji kashi uku ne akwai haji ifradi akwai haji kirani akwai haji tumati to a tummul hajja wal umrata lillah amma Allah ya ce fa yana usurtum idan mutum wani abu ya tsare shi wato ya hana shi zuwa ko jinya ko maƙiya ko wani abu ko dokar gwamnati ko kuma jami'an tsaro ko tsoron barayi ko ana kashe mutane ko kuma ka fara sai wani abu ya tsotsare ka to sai ne ne wasu sarako minal hadi to daga nan sai mutum ya yanka hadaya na abin da ya sau a gare shi sai mutum ya yanka hadaya shi kenan ya bari Allah ya bashi ladan hajjinsa haka ne ko wala ta haliku rusa amma kada ya aske kansa hatta ya bulgul hadaya mahilla har sai hadayar nan tasa ta kai inda aka yanka ta wato ka ya jira har sai hadayarsa ta kai mayanka lokacin yanka ya ya tabbata an yanka ta daga nan shi kenan sai je sai yi da haka za ka iya fara shi hajji idan ka gurmuda shi a hanya to sai ka ɗora shi daga inda yake ba kamar sauran ibada ba ina fata an gane daga wurin za ka zo ka sake ɗora hajji na gaba sai ka ƙarasa na'am sai Allah ya ce faman kana minkum maridan amma wanda ya kasance ba shi da lafiya aw bihi adha ko kuma ya shiga cikin wani rashin lafiya min ra'asihi a kansa ya ga wata kazanta kal kublati kamar kwarkwata wasalai ko kuma wasu ƙwari da suka fito masa a cikin kansa labari ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam ka'ab ibn ujra suka gamu da annabi sallallahu alaihi wasallam duk da yi wanka ba ya kwanakin zamansa kansa ya yi mutu-mutu har alamar wasu ƙananan ƙwari masu kama da kwarkwata suna fito masa suna damunsa sai manzo Allah sai ya ga kasance a cikin wannan yanayi sai ce wallahi gashi nan an hana aski na akwai mahazuratul ihram idan ka riga ka saka wannan haramin akwai abin da ba za ka yi ba ba za ka yi aure ba za ka nemi aure ba ba za ka yage gashi daga jikinka ba ba za ka cire farce ba za ka cire fata ba ba za ka saka turare ba ba za ka yi farauta ba duka wani abin idan kana cikin ihramin ka zama na Allah kuma da mutum zai mutu a cikin haraminsa ba za a cire mar haraminsa ba a haka za a je a sallace shi a binne shi ina fata an gane ba a ba a cire mutum wannan haramin a zo a yi mallin kafa ne a yi masa sauran hidimar ga a haka nan ake zuwa ake binne shi to da manzo Allah ya ga abu ibnu ujra sai ta haji yake aski me abin da zaka yi kawai kai fidiya shine ta je ka yanka wata dabba da haka ma zuwa ka ihram ko guda ɗaya ne kai abin da aka hana wanda ya harabar hajji yayi to ba abin da zai yi banda mi banda ya je yi fidiya ya bada abin da zai yi fidiya menene abin da za a yi wata a'udha min ra'si Allah ta'ala yace masa fidyatu shine ya bada wata fidya ai min siyami zai yi azumi ne cikin fidyan da ake so me fidyan ko ya azumi uku shine fidya siyamin salasata ayyami aw sadakatu ko kuma ya bada sadaka shittatu masakin ya ba wa miskinai guda shida kowa ya bashi abinci wanda zai ci. Eh, aunusuf ko kuma ya yanka wato zama hashatun ya je yanka dabba. Wannan shi ne abin da zai je ya yi idan ya yi fidiya mato ya yi aski alhali na da shi. Akwai abubuwan da ba a so mai haramar hajji ya yi, amma in ya yi su ba su ya yi fidiya ba. Ba a so mutum ya lullube kansa. In kana yadda kan nan yake waje ba za ka rufe shi ba. Mace ba za ka rufe fuskarta ba. ina fata an gane duka an hana mutum ya yi su da haka in kaga mutum ya lullube kansa maza za ka ji ana tunatar da shi kaiwa ne ka raba kanka cire ko ka jeren wanda ba za ka sa ba daga wannan gyautan sai wannan mayafin haka ake zama yin aiki kowa ya zama bai ɗaya a wajen Allah saboda a nuna babu wanda ya fi ƙarfin Allah ya sa shi ya yi ina fata an gane na'am aursu fa za amintu idan kuka samu aminci wato daga maƙiya Wato, ko kuma kuka samu ‘yanci daga jinya ko abin da ya tsorita ku, ko abin da ya zo ya hana ku, wanda ya yi istimna'i wato istim da ya yi tamatti'i, wal umrata wato ya yi umra ya zo ya mai da hajjinsa tamatti'i, shi tamatti'i ilal hajji zuwa ga kwanakin zuwa ga kwanakin hajji shi da takwas ga wata, idan game da aikin hajji ne, in ka je kafin ranar takwas ga wata kana iya tamatti. Tamatti shi ne ka fara da umra. sai ka cire kayanka a nan matar mutum ma zai iya tarewa da ita zai iya duk abin da aka hana nan na aski da sauransu sai lokacin da ya dawo ya sake haramar hajji shi ne zai yi wanka a ɗakinsa ya sa harami a ɗakinsa idan ya hau nan ma abin hawansa motarsa sai ya ƙara cewa Allahumma labbaika hajja a can kuma da zai shigo garin makka ya ce Allahumma labbaika umratan ina fata an gane to wanda ya yi tumatti'i kuma zai ɗauko shi har zuwa hajji ko falista sara min alhadai to dan zai yanka hadaya na abin da isa gare shi saboda me saboda yayi tumacci ina fata an gane amman lam yajid wanda ya tumacci ya aikin hajjinsa amma sai bai samu damar dabbar da zai yanka na hadaya ba fa to amma me yake hana dabbar hadaya wani yana da kuɗi sai ce amma ni zan yi guzuri da kuɗi na da haka tun da zan siyo wa ‘yan uwana da iyalai na guzuri ni ba zan yi hadaya ba wannan bai halatta ba wani kuma a ni zan ɓoye kuɗi na zan zo da noma da shi zan zo da ‘yan bukatun rayuwa na da shi wannan ba da shi ba ne wannan babu abu ba ne ina fata an gane shi babun babun na gaske babu ba da halin da zai sai dabba ya yi hadaya to shi kenan sai Allah ya bashi mafita sai aka ce masa ne wasiyamu samaniyata ayyamin kom salasata ayyamin sai ya azumi na kwana uku a can garin Makka fil hajji a lokacin da yake aiki hajji wa sab'atun sai ya azumi bakwai idza raja'atun idan ya dawo gida in ka hada bakwai da uku ya zama mi shine Allah ya ce tilka asharatun kamila kaga Allah ya ce ma 3 plus 7 sai aka ce mi 10 sai a gwada ma akwai lissafi a ciki aka ce to shikenan tilka asharatun kamila ya cika guda goma ذلك لمن لم يكن ahluhu hadirtul masjid haram amma wannan ga wanda ba sa zaman garin makka idan mutumin garin makka ya tumarci in shi baya hadaya baki ne suke yin hadaya idan sun samu wannan wattaqullaha Allah ya ce ku ji tsoron Allah wa alamu ku sani anna Allah shadidul iqab Allah mai tsananin ukuba ne ga wanda ya saba masa in ka yi tumarci ka yi hadaya idan ka san ka shiga ihrami ka kiyaye ka'idojinsa idan ka saba wa ka'idojin ihrami to za ka gamu da Allah ina fata an gane yayi abin da muka faɗa daidai Allah ba buladarsa abin da muka kuskure ko tuntuɓa harshe Allah ka yafe mana Allah ya warayewa mu albarka Allah ya ba mu dacewa a duniya da lahira Allah ka shirya da mu hanya mu daidaiciya Allah ka datar da shugabannin mu ka ba su ladan ɗawainiyar shugabancin mu Allah ka sa albarka a nagari daga cikin 'yan kasuwan mu Allah ka ba mu damana mai albarka ka shirya da matasan mu da al'ummar mu maza da mata Allah madaukakin sarki ka jika iyayen mu ka hada mu da su aljanna Allah madaukakin sarki ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon nisantar ta Allah ya biya mana bukatun mu na alheri ya karbi ibadar mu da addu'o'in mu a wannan wata mai albarka subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum